الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau laraba 25 ga watan jumada sani hijira tana da 1444 wanda ya dace da 18 ga watan 1 miladiya tana da 2023 za mu shiga darasin fiƙin malikiya a littafin akrabul masali muna babin aure muna magana kan ainihin hulɗi ko ya ce wabi isƙaɗi hadanatiha mace tana da daman ta yi kul'i da mijinta da sarayar da ainihin haƙƙin renonta ku fahimci ba kul'i ba wai dole sai kuɗi za a ɗauka ko abin kuɗi a bayar a maimakon aure ya zama kul'i ba akwai abubuwa da yawa wanda in siyarwa ne ma shari'a ba ta yadda a siyar ba amma ya kama babin kul'i za a iya yin kul'i da wannan abin saboda me saboda ai in ka lura shi shika ba ko kobo ma ana yi balle kuma a ce wannan ɗin akwai garari to shi ne anan ya ce ya halatta ta yi wa mijinta kul'i bi isaɗi habanatiya da sarayar da ainihin renonta yanzu misali mace ce da mijinta ba ta jin daɗi zama da shi amma ta sani cewa yanzu haka mai yiwa abin da yasa baya son ya sake ta saboda in ya sake ta za ta kwashe ƴaƴan nan in ko ta kwashi ƴaƴan nan to hankalin shi ba zai kwanta ba sai ta ce mai gida eh ni in ka yarda ka sake ni a maimakon haƙƙin renuna na bar maka. Kaga wannan shi ma kul'i ne, in yadda ya saka a wannan ya zama shi kan kul'i shi kan ba'i babu komai. Mun gane wannan? Kaga yanzu sayar da wannan haƙƙin renon shi ne ainihin kul'i. Kaga yanzu ni na rasa abin da ya sa ko wajen alƙalai ko me sai ka je mutum ya je yana rikici akan ƴaƴa kuma sai ga an kwashi ƴaƴa an ba namiji. macen nan fa wannan ƴaƴan hakkinta ne dole ne a bar mata in dai babu wani dalili bai halatta a kwashi ƴaƴa a hannunta ba dole a bar ƴaƴa a hannunta in namiji ne mafi ƙanƙantan magana shine sai yayi fafara amma akwai ƙaunin da suka nuna sai ya balaga in mace ce kan sai ta kai ƴarta ɗakin mijinta saboda haka hakkinta ne dole ne a bar mata wannan hakkin in ka ga wannan haƙƙi ya kau a kanta to sai an samu wani dalili ko ta yi aure ko ba ta da gurin da za ta ajiye su ko ainihin ba ta yi aurenta ko kaza amma in dai ta cika sharaɗai bai halatta a kwaci 'ya'ya a hannunta ba amma sai ga mutum ya je yana ta rikici wai dole sai ya kwaci wayannan 'ya'ya shi ne haƙƙinsa ne haƙƙin shi ne dole ya nema musu guri dole ya na auto sai inda ainihin aikin shi za ta yi ba yawa dama guri din eh to aikin wa za ta yi aikin yayansa za ta yi to na ji ya nema musu guri ta basu ta koma gefe ga gidansu ga gidan wa zai kula da su yawwa je in inda za ta je din inda take din ko ka ce ka kama mata hayan ka kama haya ba a yadda da ariyan ba ita kuma ba ta yadda ta tashi ta zo amintaccen guri ba to duk an samu irin wa'annan dalilan amma haka kawai ba dalili a sha kwaci ya'ya a hannun mace shari'a ba ta yadda ba ta rasa da yana da tana kofacin eh ta rasa ne wani wani wuri kofa kwarai kuwa kofa ka ne guri ne kuma amma dole za a ba ta zaɓi wani boko haram suna yawan zuwa su sai mu ce to ina ne amintacce kace a hausare mu ce kama mata gida a hausare ta dawo ita kuma ta bar kowa din ta ki kawai shi shi ne kawai kin wannan barin gurin zai iya sa ka ce baka yarda da wannan gurin ba amma ba hujja ba zai yiwu a karfi yaya a hannun mace ba wa ma albai'i kuma ya halatta ai kul'i tare da ciniki tana da filin ta a Abuja filin zai miliyan ashirin ta ce mai gida e ba ni miliyan goma a maimakon auren ka karke filin kaga an hada kul'i da ciniki to duk ya halatta wa ajjalal mu'ajjala bi majhulin zai gaggauto da kul'in da aka yi da ajali majhuli yanzu misali ta ce in ka yarda zan baka dubu ɗari biyar zuwa wani lokaci za ki wani ɗari biyar a maimakon wani ya ce ta ce ta ya ce ya da zai ce to shi kenan a maimakon aurensa kaga yanzu kul'i ya tabbata aure ya rabu amma ajalin da aka ɗiba majhuli wannan kuma shari'a ba ta yarda da shi ba saboda haka yanzu wannan haramcin za a cire sai mu ce yanzu a dawo kan ajjala ya gaggauta karɓan kuɗin shi kawai tunda ajalin da aka samu juhuli ne amma kul'in ya tabbata walahu raddu rabi'in yana da daman ya dawo da ainihin mummuna misali sun yi kul'i ta ba shi kuɗi ko ta ba shi wani kaya ashe a cikin kayan akwai mara kyau ko da ya je bincika sai ya gane to yana da damun ya dawo da wannan mara kyan dole a canza mara illa bi shar'in sai dai an yi sharadi ta ce to kaga wannan kayan da ka gani shine abin da zan ma kulli kuma duk abin da ka gani a ciki ba dawowa an ka yadda ka yadda to yanzu anan tunda an yi da sharadi ko me ka gani a ciki ba daman dawowa da shi wa in istuhiqa muqawwamun muayyanun fa qimatuhu to yanzu an zo kul'i ɗayan uku ne dama imma taimar kul'i da abin da yake misli ka san a shari'a akwai abin da ake cewa misli akwai muqawwam yanzu misali idan aka ce gero dawa masara kaga duk ai misli ne yanzu misali ga gero ga gero wannan kwano arba'in wannan kwano arba'in me bambanci ba bambanci misli ne in aka ɗauke wannan aka kawo wannan a maimakon shi zai zauna amma idan aka ce mota muƙawwam ne duk irin yadda ka kai ga ƙwarewanka dole in ka haɗa mota biyu za ka samu ɗaya ɗin akwai wani abu wanda babu a ɗayan kaga wannan muƙawwam ne ko to muƙawwam ɗin ma akwai mu'ayyan akwai kuma wanda aka sifanta to yanzu a nan tamar kul'i ne bime yawa muƙawwamun mu'ayyanun tamar kul'i da abin da yake muƙawwam abin da ake kimanta mu'ayyan ko mu'ayyani kamar riga ko littafi ko mota ta ce in ka yadda hulɗi tsakanina da kai shine zan baka wannan motar kaga muayyani muqawwam to aha usuhika shine wa in usuhika in aka cancance bayan ta baka sai ya bayyana ashe wannan motar din ba nata bane amma ita ma ba da ganganci ta ba da kuskure ne ta ayyana ma wannan motan ba shine natan ba ta yadda kaga muqawwami muayyani ta bayar kuma aka cancance me shi yazo aka tabbatar to yanzu ya za a yi faqimatuhu yanzu kiman wannan motan za a yi a biya ba za a ce ta nemo mota irin wannan ba a jin da aka nemo ba maki ba zai kai wannan ba kawai kiman wannan din za a yi in an kimanta kuɗin wannan sai ta kawo wannan kuɗin kiman sai ta baka a maimakon wannan amma kulki ya riga ya tabbata wa illa idan ko ba muƙawwan ba ne misli ne ko kuma muƙawwan ne amma ba mu'ayyal ba ne mausuf ne to fa misluhu za ta kawo kwatankwacin shi can ku kula muka ce muƙawwamun mu'ayyan illa din ne yana komawa kowanne ɗaya cikin su ne illa idan ba muƙawwan ba ne menene misli ne to fa misluhu ta baka bunan gero ne buhu goma mai kwano arba'in arba'in a maimakon auren ka ka karba ko da aka zo to za a ɗauka ashe wayannan buhunan na Malam Abdulrahman ne nashin yana can wani sto sai aka ɗebe su bayan an ɗiba aka biyo ce kai wannan wanda kuka ɗiba ba ba naku bane ka ga misili ne sai fa misluhu sai ta kama irin shi ta baka ko kuma muqawwam din ne amma ba muayyan bane tace in ka yadda zan baka nafe great nafe great kaga in nafiyat muqawwam ne amma ba wannan nafiyat din ba kaga mausuf ne kace ka yadda sai ta kama nafiyat din gashi nan mai kyau ta baka bayan ta baka ashe ba shine na tambaka ba ka cancance aka karba ka ba mai shi to tunda dama ai ba muayyani bane yanzu ba kima za sai ta sake kawo ma wani nafiyat din great in ta kama kaga shikenan fa misluhu na'am kaga akwai bambanci da ainihin kimatu in kima ne kudin za a yi kima a biya in kwa ce mislu irin shi za a ji a sake kawo aha illa an ya alama sai dai kuma a wannan hukuncin idan shi mijin ya san ba na ta bane ya yadda to bala shay a rahu ba za a ba shi komai ba kuma za a kwata ba mai shi motan yayanta ne jib kawai ta ce in ka yadda in baka jib din yayan na kai sai da ta ce ma na yayanta shi kuma gogon ya ce ya yadda ya ɗauka yayan zai bata haɗin kai kawai ya ce ya yadda aka rubuta aure ya rabu kawai da aka zo ɗaukan jin ya ce kai wani irin iskanci ne bai motattawa ba za a bayar ba shikenan dama ya san ba na ta bane fala shi alahu warai ko da to ka san abin da ba na ta bane za ta baka ai da ya kamata ma ka je ka bincika ko ka samu yayan ai shawara ko eh to sai ma ai ba a gaba ai baya ai na ai tsammani ba eh tsammani ba tabbas bane ka je ka bincika
Sai ya bada sharadi.
eh In yayan ki ya daya.
to wannan kuma ai akwai mun karanta tun a baya in abin ya tabbata nawa ba wallahi mun karanta me kace Mana tabbata ta ce ga motar ya hannawa.
eh motar ya to ai ta nuna ma ba na ta bane na da cewa ni kaji na kawai illa an yi alama sai dai ya tabbatar da ya san ba na ta bane wannan farashi a nan ta ce wani mota haka eh ba ta ce na to yaya.
wannan mausu kenan mun bar karatun a baya mun karanta shi na'am kal harami kamar inda ta ba mutum kul'i da abin da haramun ne mallakan shi min ka kamrin kamar giya ta san mutumin ta ce yake kullun da giya ta ce in ka yadda za mu je hotel kaza in siya ma katan kaza na giya ya ce ya yadda aka rubuta kul'i ya tabbata wannan giyan kuma shi kenan ba za a bayar ba saboda bai halatta musulmi ya mallaki giya ba kai in ma ta ba shi wa uri ka za a fasa giyan azubar yana gani za a zubar da giyan kuma kul'i kwarai kuwa kul'i ya tabbata na'am waka ta'khiri ha dainan alaihi haka ne ba Na'am.
waka ta'khiri ha fata ne waka ta'khiri ha dainan alaihi kaman inda suka yi kul'i cewa za ta jinkirta bashin da take bin shi tana bin shi bashin miliyan uku ne an daga gida a 202 ya je ya siya an yi cewa in ya ɗauki gratuity zai ba ta kuɗin ta yanzu gashi ya samo gratuitin kuma yana tunanin zai yi kaza zai yi kaza sai ta ce in ka yarda hulɗi tsakaninmu zan ɗaga ma ƙafa a bashin da nake bin ka wanda a januwari za ka biya ni sai ya ce ya yarda sai aka rubuta aka yi kul'i yanzu ba kul'i ya tabbata ba yanzu wannan ɗaga ƙafa ai haramun ne ai haramun ne kana bin mutum bashi lokacin biya yayi ka ce ya ƙara ma wani abu ka ƙara mar lokaci kaga ƙara wani abun shine kullin yawa sai mu ce to wannan ƙarin haramun ne an ɓata shi sannan kuma rabuwan aure ya tabbata sifar riba ya shiga ke eh riba ne mana kwarai ko dan riban ne ma aka rusa sannan ba duk kullin ya tabbata ba aha kuma zai biya ta wancan kuɗin ya shi yanzu ma zai biya ba wai zai biya an kace zai biya kenan gaba kenan yi yanzu ai ba su ce dama kan kuɗin ta ba jinkiri ka fahimci zancen jinkiri Kawai laifinsa wa ya hana shi sanin haka ba.
shi ne kawai dama matan da su ji karatu nan to kawai kaji mazan ma ba kaga duk wannan a wannan matan ne nan su mata ai wannan wasu dabaru ne wanda za a ba su wanda kuɗin su zai tabbata kuma kuɗin su ba zai ciwon kai ba domin su abdullahi suna ta karɓar kuɗaɗen sako
aw ta'jili ma lam yajib qabuluhu na'am ko kuma su yi kul'i da gaggauto da abin da karban shi bai wajaba ba yanzu misali idan ka ba wa mutum oda na kaya kuka yi da shi akan lokaci kaza zai kawo wannan kayan in ya kawo kafin lokacin ba dole ne ka karba ba tunda yanzu misali ni ina sai da gero ranar sallan azumi ana fidda kai da shi geron nan ranar sallan in an kawo na san adadin abin da nake siyarwa an zuwa kan layi ma zan juye in siyar sai na baka oda nace zaka kawo min buhun gero ɗari zaka kawo min hausari fili kaza kan azumi ko a cikin azumin kan lokacin sai ka kawo ina da mun ce ba zan karba ba saboda ni dama zarafi na ba zan biya kuɗin ajiya ba yanzu ko na karba ta zan biya kuɗin ajiya ko to a irin wannan din ta bashi odan irin wannan kayan gashi ya kawo kayan ba yadda zai yi da shi sai ta ce mai gida an ka yadda hulɗi tsakani na da kai zan karbi wannan kayan yanzu sai ya yadda yana yadda aka rubuta kulɗi ya tabbata kuma karban kayan ba za ta karba ba barai kuwa saboda me saboda wannan kulli ai kaman bi kaman alkurma ne ta bar biya saboda haka ba za a abin nan ba aha au khurujiha min almaskani ko kuma fita daga gidanta Allah ya ce fattaqulla rabbakum la tukrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna ai wannan doka ne duk wanda ya saki mace dole ne ya bar ta ta yi idda a cikin ɗakin ta ko to yanzu sai ta ce mai gida ni in ka yadda za ka sauwake min kana rabuwa da ni zan tattara in bar ma gidanka shi kuma dama dan ɗakin shi ɗaya ta san ya matsu da wuri rashin guri ne kawai zaki mutu ya shi zan fita zai ce shi ke nan sauke miki ana rubutawa kulki ya tabbata kuma ba za ta fita ba ai wannan rashin fitan dokan Allah ne ba haƙƙin shi bane hakin ba na ta bane ba na ta bane Allah ya ce la tukuri yuna me sai ta me wala ya kurjina ai Allah ne yake ba da doka kar ku fita su ma kar ku fita ai ya nuna ma dokar Allah ne ba haƙƙin kowa bane a cikin su haƙƙi ne na ubangiji aha wa banat yace a duk wa'annan karatun da muka yi din ta saku shika ba'i ne kulli ya tabbata sannan kuma abin da aka faɗa din ba zai yiwu ba an rusa kai da'ihi malam fi iddatin raji'i kamar inda aka bashi ta bashi malam kuɗi fi iddati raji'i tana cikin iddar raji'i ala nafiha a bisa kore raji'in ya ma sake ta amma tana idda ne kafin ta gama idda ta zama ba ina ta je ta yi aure kaga ai dama mun ce wahiya zaujatu ma damar fi iddati sannan mijin ya saki matarsa koyaushe yana da damar ya dawo da ita kawai sai ta ce mai gida eh in ka yadda zan baka kuɗi a maimakon raja'inka ba za ka dada ni ba sai ya ce nawa za ki ban ya ji kuɗin da tsoka ya ce bismillah kawo aka kira su abdullahi a zuwa rubuta yana karɓo wannan kuɗin an rubuta hulɗi ya tabbata da sabon shika ba wancan raja'in wancan raja'in ka ya zage da shika raja'a tana na matarsa yanzu wannan kuɗin sabon kulɗi ne wannan kuɗin yana karɓa ta zamo ba'ini in da shika ɗaya ne yanzu ya zama biyu to haka abin zai tafi aha amma wannan a wani kauli akwai kaulin da suka ce wannan raji'in ne za a kore fa kabila ya karbi wannan kuɗin wa ka bai'iha kamar siyar da matarsa din duk lokacin da mutum shi da matarsa aka yi kurewa ta kure ta kure ta kure kawai sai ya samu wani ya ce za ka sayi baiwa sai zan siya yarinya kyakkyawa ne me ya zo ya nuna ta ma ta mun kawai sai ciniki ya karbi kuɗi yana karɓa wannan kuɗin kaga abin da ya haramun ne dole za a miyar wannan mutumin kuɗin shi za a rusa wannan duk wani shari'a ne da zai biyo baya amma wannan abin da ya yi ya nuna ta saku shi kawo a ta saku ba'i yawwa ya zama kaman kuɗi a auta zuwijiya ko aurar da ita wai matar ta shi ce fa ya je garin da suke zan kyakkyawan mace suna biyan sadaki mai tsada shi kuma yin dangin zane ma wataƙila a banza ya aure ta da ya je kawai sai ya ce kanwarsa ce ina mai aura kawai aka buga ya karɓi sadaki mai tsada ana ɗaura aure za mu ce shi kenan shi ɗin ta saku ainihin ba'iyi a tattare da shi duk wa bana ɗin ne yake ɗaura a dama ina zan ci aure kan aure ba aha shi ne ya ce wa bi kulli ɗalaƙin hukima bi duk wannan fa mun mun tashi akan kul'i mun koma idlaqin ba'i ne kowanne ɗaya a cikin wa'annan ta saku shika ba'i yace wa bi kulli dalaqin haka nan mace tana zama ba'ini ba kome da dukkan shikan da hukima bihi aka yi hukunci da shi a kotu duk auren da aka ce a kotu alkali ne ya raba auren to ana rabawa sunan wannan auren an raba shi rabuwa ba'i ne babu zancen komi tunda an bari akan zai yi komi ya zai rusa aikin alkali alkali ya rusa ya raba auren ana fita ya ce na da da ke to me amfani aikin da aka yi saboda haka in dai alkali ya raba aure to wannan ba'i ne aure bi ne kawai wanda ba zai zama ba'i ne me ce me yawwa kaji ba yace illa li ila'in sai dai idan domin ila'i ne har ya kai ga alƙali ya raba aure ya mata ila'i ba zai ƙara saduwa da ita ba sai an shekara kaga sama da wata hudu ta kawo ƙara alƙali ya kira ka mu da ya kira kira ne na faɗa ba zan janye ba aka ce to a cikin wata hudun nan lalle lalle ka yi kafara ka dawo matarka aka yi wata hudu bai dawo ba aka sake dawo gaban alƙali ya ya ce gaskiya shi ba zai dawo ba to dama Allah ya ce fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in azamu dalata fa inna allaha samiyun alim alkali ya tambaye ta ya ta ce gaskiya tunda wani da wani ya sauke min alkali ya rubuta na sauke miki to yanzu anan kaga ai shika ne a kotu to amma ba ba'i bane raji'i ne sai dai kuma an yi wakafin raja'in ga dawowa ya ji daɗi da ita wannan raja'in ba raja'i na baki ne ya ce na dawo da ke ba sai ya zo ya yi abin da aka rasa ya halatta ya raja'i amma raja'in sai ya yi abin da aka rasa in ko ya ce ya yi raja'inta amma bai sari da ita ba lokaci ya wuce shi kenan ta zama ba'i kaga wannan shika a kotu kenan wanda ba ba'i ne ba sai kuma na biyu au usirin bi nafaqatin ko kuma shikan da aka yi saboda wuyatuwan cefane ya kasa cefane ne an ɗauki lokaci an ɗauki lokaci abin ya gagara an tabbatar da ba alaman zai samu har ya kai ga kotu ta raba auren to yanzu shi ma wannan rabuwan auren ba ba'i ba ne raja'i ne sai dai shi ma an dakatar da raja'in zuwa ga samun abin da zai iya riƙe ta da can ba shi da shi ne bayan an raba auren kan ta gama idda sai ya samu halin da zai iya cefa ne riƙe ta to yanzu a nan ya zo ciya da da ita ta yi amma ko a nan ɗin in je bai samu komai bai zo ciya da da ita za mu ce ba zai wucin da abin da ya sa aka raba auren har yanzu wannan illan ba ta kau ba. Mun gani? Ya ce la in ɗallaka wa'ada banda inda miji ya saki matarsa da kanshi ya ɗauki wani kuɗi ya bata wannan ba sunan shi kul'i ba ai kul'i mace ce take ba wa miji yau shi kuma da ya sake ta ne ba ana bijinta ba ya sake ta sai ya bata mota ko ya bata wani gida irin hutan zuciya din nan to wannan ba ba ni bane raja'i ne zai iya dawowa da matarsa aw shurida na biyu raja'ati ko da aka zo shi kan sai aka sharɗanta korewar raja'i aka ce to fa mun yadda duk ran da ka sake ta to wannan shi kan ba'ini ne shi ma ya yadda to ko an yi wannan sharaɗin in dai ba a yi shi bisa ba'ini ba wannan sharaɗin ba zai aiki ba duk ran da ya sake ta shika ɗaya shika raja'i ne ba ba'ini ba tunda ba kul'i kuma ba abin da ya nuna ba'ini din aha ana zauta wa mujibuhu to waye zai wajabta ko kuma waye cancanta yayi kul'i yace mawajabcin kul'i shine zaujin miji wani ba zai yi kul'i da matar wani ba dole sai mijin shine zai yadda yayi kul'i ma matar sai yadda zai karbi abu din kenan sannan mijin ya zamo mukallafun balagagge mai hankali yaro karami ko ya yi kul'i bai yi ba mahaukaci da bai sa abin da yake ba ko ya yi kul'i da matarsa kul'i bai yi ba amma in shi mijin balagagge ne mai hankali to ba wanda zai mar kul'i ma matarsa sai in shi ya yarda shi ne zai kul'i din walau safihan in ku ya tara sifan mukallafi ko da sahuhu ne ko da wawa ne ba zai yi jagoran shi ya ce zai mar kul'i ba dole sai da yardan shi dole sai an shawarce shi aw waliyu ghairihi ko kuma waliyin wanda ba mukallafi ba mahaukaci ne ko yaro karami ne to wannan waliyinsa shine in ya ga akwai maslaha zai je kulla kul'i a biya ya sallame ta shi ma yace me li nazarin domin maslaha in je ba shi shi miji kan ko ba maslaha yana da daman kawai shi ya ga matan nan tana dan nuna mar kaza kaza kuma yana so ma yayi wani aure zai iya zama da ita yace to yaya mu yi lissafi nawa zaki biya kaga nan ko ba maslaha ba ruwanmu amma in wani ne zai kul'i ma wani to ko da waliyin yaro karami ne ko wali mahaukaci ne li nazarin dole sai an samu maslaha a ciki haka kawai ba maslaha ba zai yi ba la abu sabihin amma banda uban sahuhu sahuhu ko baban shi ne ba zai kulla bar kul'i ba sai ya yadda wasa yi baligin banda mai gidan balagagge in dai bawa balagagge ne ko mai gidan shi ba zai kulla mar kul'i ba sai ya yadda saboda lamarin auren su yana hannun su wani faza kul'ul maridi kul'i na mara lafiya ya zartu mara lafiya in yi kul'i da matar shi kul'in ya yi amma ko wata risuhu za ta gaje shi duk lokacin da ya mutu a wannan rashin lafiyan duna shi kuma in ita ta mutu ba zai gaje ta ba dan zama ƙa'ida ya nuna cewa duk mutumin da ya saki mace ba shi da lafiya shikan yayi amma duk ran da ya mutu in a wannan rashin lafiyan ne za ta gaje shi to wannan ko a kulɗi ne misali bai da lafiya sai matarsa ta ce tana so ya sauke mata ya ce ta biya ta yadda suka yi ciniki ta biya yanzu in ta biya kul'in yayi amma dirran da ya mutu kuma za ta dace ta gaje shi mun gani ya ce wani faza kul'ul maridi kul'in mara lafiya ya zartu ma'ana da aka ce ya zartu ba wai ana nufin ya halatta bane bi halatta mara lafiya ya saki matarsa ba saboda shari'a ta nuna ba a koran magaji ba a jawo magaji mara lafiya in yayi aure ɓataccen aure ne in ya saki matarsa ya aikata abin da shari'a ba ta yarda ba amma wannan shi kan yayi haka nan in kul'i ne ma kul'in ya zartu amma kuma watari suhu duk lokacin da ya mutu a wannan rashin lafiyar za ta gaje shi dama ita ta nema tun da kaji kul'i kan ba ta nema ba za a yi kul'i ne ko ita ta nema watari su za ta gaje shi kuma duna banda ita in ita ta mutu ba zai gaje ta ba mun gane wannan ya ce ka kulli muɗallakakin bi maradi haka ne eh bi maradi motin kamar dukkan abar sakewa a rashin lafiyar mutuwa duk matar da mijinta yana jinyan da ake ganin ba zai tashi ba jinya makuf wanda ake ganin zai mutu ya sake ta to in ya mutu a wannan jinyan za ta gaje shi ehe walau ahana salwufi ya ce kai ko ta karya man rantsuwa ne a cikin jinyan yanzu misali yana lafiya kalau ya ce wance na'am jiran da kika ƙara yin abu kaza kin saku ana nana nan sai kwanta rashin lafiya sai ta aikata abin da gangan dan ta sakun wai kenan tana aikatawa ta saku duk da haka kaga ita ta janyo shi kan ko to duk da haka in ya mutu a wannan rashin lafiyar za ta gaji shi shine walau ana tabu ko da ta karya rantsuwan shi fiyi a cikin wannan rashin lafiya kai au aslamar ko da musulunta ta misali ita Kirista ce ya aura, ana nan, ana nan sai ya sake ta bayan ya kwanta rashin lafiya bayan ya sake ta kan ya mutu sai ta musulunta yana mutuwa za ta wuce gado kun gane zancen ya sake ta fa bata musulunta ba amma yana rashin lafiya ya sake ta bayan ya sake ta ana nan ana nan sai ta musulunta tana musulunta in ya mutu za ta zo ta yi gado eh ko shekara nawa inda wannan rashin lafiyar ne ya sadar au ata kalbihi ko kuma ta yantu fihi a cikin wannan rashin lafiya ya sake ta yana rashin lafiya tana baiwa kaga kaddar baiwa ai ba gado tsakanin da da baiwa ko to sai aka yanta ta kan ya mutu to yanzu in ya mutu za ta wuce gado au me au ta zo wajen gaba ya ce kai ko ta gama idda ta aure wani kaga wani zai yi tunanin in ba ta gama ko ta gama kai ko ta aure wani tana gidan wani miji za a ce ai alajuwa alajuwa ce ta zo tana guda ana kuka mata suna kuka ita tana guda ne faru ta ce farar gawa mana Allah ya kawo ci tana nan kan abin ne ma ta ce a raba rabanta kuma dole a raba a bata ta ce ita gaskiya ba ta da lokacin sauraron jana'iza a ba ta rabanta tana gidan wani miji da ma za ta ce mun ya Allah ya kawo ci me yawa dama wahala ake sha nan na karatun ma yana gaba kwarai kuwa babban yana gaba
ya ce ne warisan azwajan za ta iya ganin mazaje ma wannan ma ya sake ta bai da lafiya ta gama idda sai ya ta auri wani alajin shi ma bai da lafiya ya sake ta ta auri maza biyar kawai tana gidan wani talaka tana dako ta ce kai haƙuri shi yana zuwa ana nan ana nan bai ta ji wani abin gile ta je tana ihu tana guda a raba a bata ta zo haka nan ta gaji mazaje tana gidan mijin ƙarshe ta bi mazajen nan duk ta gada kuma da sharaɗin rashin lafiya.
Eh?
Da sharaɗin rashin lafiya a cikin ta.
dama ya rashin lafiyar muke magana ma kuma da sharaɗin sai ciwon ya sadar har zuwa mutuwa amma in ya samu lafiya wannan ciwon shi ke ya isa na'am alhamdulillah wani ƙararin fi fi ko Akramakalla wannan shi fara